بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kadarta mana haduwa a wannan safiya ta asabar a yau muna sha tara ga wata na ramadan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1442 wanda ya dace wa 30 in watan 4 miladiya afwan 1 ga watan 5 shekara ta 2021 insha Allah ta'ala za mu dasa daga inda muka tsaya mun tsaya ƙarshen suratul takasur suratul takasur ubangiji subhanahu wata'ala ya ja hankalin ɗan adam akan cewa kar mu bari rayuwa ta yaudare mu kar mu bari duniya ta yaudare mu kar mu bari shaidan yaudare mu kar mu bari zuciyar mu ta yaudare mu imana kar mu yi sakaki akan abin da ya shahi bauta wa Allah subhanahu wata'ala ta hanyar ƙoƙarin tara duniya ƙoƙarin tara dukiya himmantuwa da kawai duniya ake nema a baya halatta ga dukkan mutum mai imani ya zamanto gurin shi ita ce duniya gurinki ya zamanto shi ne lahira gurinki ya zamanto ya za a yi wanye da allah lahiya gurinki ya za a ya zamanto dukkan wani haƙƙin da allah ya ɗora a kanki ya zamanto wannan haƙƙin kin yi ƙoƙarin sabke shi wannan shi ne tunanin da ya kamata a riƙa wuni ana tashi da shi ya zamanto ya za a yi alaƙa tsakaninmu da Allah subhanahu wa ta'ala ta zamanto alaƙa mai kyau ce ubangiji subhanahu wa ta'ala mana jagoranci yau za mu tashi farkon suratul adiyat bismillah
bismillahir rahmanir rahim wal adiyati qabha فالموريات قدحا حسبك ubangiji subhanahu wataala bayan abin da ya shahi jan hankali game da cewa kar mu bari rayuwa ta rude mu a wannan sura ubangiji subhanahu wataala yana magana akan al'adiyat al'adiyat sune irin dawaki da aka yi tanadin su saboda kai farmaki saboda kai hari akan abin da ya shahi makiyan musulunci da makiya musulunci da musulmai a kai hari a kansu wanda waɗannan dawaki suna taka rawar a zo a gani wajen kai waɗannan farmake-farmake da za a yi a kan kahurai da haka ubangiji subhanahu wata'ala ya keɓance sura su kutum da guda aka yi taƙaitaccen ɗan jijjibin bayani akan irin waɗannan dawaki da irin halin da suke kasancewa a lokacin da suka kai farmaki sannan kuma akwai hadisin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa alkhairu ma'qudun bi nawafiha alkhair ila yawm alqiyama bimana dawaki da kake gani Allah subhanahu wataala ya kulla wani albarka a saman gadan bayan su ila yawm alqiyama har zuwa tashin kiyama ba wani ci gaba da za a rayuwa a ce a a yau an komo an wadata game da amfani da doki a cikin wasu ayyukan suke na yaƙi ne za ka ga akwai inda duk wata mota da aka yi aka shirya ta saboda ta tahi ta shiga wani waje don saboda yaƙi za ka ga a akwai inda an ta je dole za ta yi tawakwafi ta tsaya a me za a amfani da shi a wannan lokaci za a amfani da dawaki ne wajen shiga saƙo-saƙo saman duwatsu ne tsakanin duwatsu ne tsakanin ramuna ne a cikin ruwa ne za ka ga dukkan doki ana wannan amfani da shi a wannan sura sura ce wadda take makkiya ce kamar yadda abdullahi dan mas'ud da shi da jabir da alhassan da ikrima da ata suka yi bayanin cewa sura ce wadda take makkiya wannan sura tana da ayoyi guda goma sha ɗaya a ubangiji subhanahu wataala yake cewa bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai wal adiyati Allah madaukakin sarki yana rantsuwa da dawaki dabhan waɗanda suke hudda suke gudu suna hudda suna wani gurnani imana a lokacin da dawakin suke kai hari zuwa ga makiya suna kai harin ne a cikin wani takaici suna kai harin kuma sannan suna wani gurnani irin na doki da yake yi to Allah yake rantsuwa da wannan harin da suke kaiwa kuma Allah yake rantsuwa da su dawakin a karan kansu sannan kuma Allah yake rantsuwa da irin gurnanin da suke yi wal adiyati dabha Allah yana rantsuwa da dawaki masu kai hari suna kukan zuci to wannan rantsuwa ce ubangiji subhanahu wata'ala yayi akan abin da ya shafi su waɗannan dawaki idan ka ce al'adiyat shine su ne dawakin da ake tanadin su saboda shirin takwana bi ma'ana yanda in jihadi ya tashi za a iya amfani da su ubangiji subhanahu wata'ala ya ja hankalin masu imani cewa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunikum la وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa a'iddu lahum ku yi tanadi saboda su kafurai mastata'tum abinda za ku iya yin tanadin shi min ribatil khayl Ubangiji yace na daga daurarrun dawaki imana dawaki ne za a ajiye a ba su training na musamman a ba su kulawa ta musamman a ciyar da su ciyarwa ta musamman wanda kawai ana zaman jira ne in misali kahure za su kafar maki a kanku ko kuma a kuna da niyyar cewa za ku kai hari a gare su ya zama to ku yi amfani da waɗannan abubuwa sawa'un ya zama to ko dawakin ne ko kuma ya zama to wani abin shirin ne na daban ubangiji dai ya yi umarni ga masu imani cewa kar su zauna hannunsa a limke imana nabqa hakaza maktufil aid mutum ya zauna ya limke hannun shi la yuharriku sakinan ba abin da ake yi wannan iya daga cikin abin da ya jayo wa al'ummar musulunci kaskancin da take ciki a yau ubangiji subhanahu wataala yayi umarni umarnin da yi shine akan cewa dukkan wani dukkan mutane masu imani inda suka haɗu to ya zama to akwai tsari na yanda za ku yi ku kare kanku abin da ya shahi jihadi yan uwa musulmi iya daga cikin kalmomin da ake dandana a kansu a yau ake ma mutane surutai a kanca ai addini shi ya halatta jihadi to jihadin da addinin musulunci halatta wani irin jihadi ne Allah halatta sannan kuma wani irin tsari ne irin tsarin da ubangiji ya ma jihadin irin wannan jihadin da muke gani da irin na su isis irin na mujawo irin na boko haram irin na wane ne irin shi ne mutum yana cikin masallaci yana kabbara yana sallah yana karanta fatiha ka zo ka ta da bom a kan shi kana allahu akbar yana allahu akbar irin shi ne addini karantar wallah ba irin shi bane ba mafi yawancin ƙungiyoyin da kuke gani na jihadi mafi yawancinsu maƙiyan addinin musulunci su ne suke shirya su yanzu in ka ɗauki misali ka ɗauki ƙungiya ta 'yan ɗaliban da kungiyar alka'ida ta su usama bin laden wannan kungiyar hatta da sunan alka'idar amurka ta sa wannan suna kuma ya tabbata haka harin da aka ce su alka'ida ta kai a 11 ga watan septamba na shekara ta 2000 ko 2001 wannan hari ƙarshe an tabbatar da cewa amurka a karan kanta ita ce ta kai ma kanta da kanta hari amma he aka jingina wa abin zuwa ga wasu musulmi masu jihadi don amurka ta nuna ma duniya cewa ya halatta a gare ta in ta tashi ta ce za ta yaƙi musulunci da musulmai aka yi 'yan alka'ida aka 'yan wane ne aka 'yan wane ne yanzu misali ka duba irin da'ish da'ish dalun addaular islamiyya alifun in kuma islamiyya بين الشام والعراق داعش الدولة الإسلامية بين الشام والعراق wannan داعش إن yau ina take babu su amma a lokacin da suka taso kai ka ce duniya za su iya mallakar wani kaso mai girma a cikinta to amma mafi yawanci waɗannan an zima ne tsare-tsare ne waɗanda maɗiya musulunci su suke yin su saboda su shafa ma musulunci kashin kaji amma tabbas abin da ya shahi jihadi akwai shi a cikin musulunci manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk ma mutum musulmin da bai darsa ma zuciyar shi ba ba kama zuciyar ka hira ba biki hiran tawo zuciyar ki cewa ba idan jihadin musulunci ya zo irin wanda addini ya yarda da shi idan ba kama zuciyar ka hirin cewa za ka je a yi da kai ba ka mutu akan wannan yanayin manzala ce ka mutu tare da kai akwai wani kaso na munafunci idan ka ɗauki tarihin jihadi aslan jihadin da musulmi suka yi jihadi ne wanda yake jihadu daf'i bimana yudafi'una an anfusihim suna kare kansu ne ka duba irin walakanci da kaskanci da mutanen garin makka suka rika nunawa akan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabban shi babu irin walakantar da su da ba a yi ba ba irin kaskancin da ba a dora musu ba irin abin da ba a musu ba a hallakar da su a kore su a kwace dukiyarka a kwace iyalinka a ci ganiman kayanka da ranka ba yakanka akai ba duka waɗannan abubuwan da suka musu bayan manzala sallallahu alaihi Allah ya umarce shi yayi hijira ya komo garin Madina ya zauna yanzu sai Allah ya kadarta ga ga tawagar kasuwanci ta mutanen garin Makka karkashin jagorancin Abu Sufyan za su keto daga ƙasar Sham za su zo su wuce garin Madina su tafi garin Makka sai Allah subhanahu wataala yayi ma manzala sallallahu alaihi wasallama umarnin cewa ya tahi da shi da wasu daga cikin mabiyan shi akan su je su amshi wannan kayan na Abu Sufyan fataken garin Makka me yasa saboda sai ai hadhihi bitilka mutane sun yi hijira sun bar gonakinsu sun bar kantunansu sun bar kadarorinsu a garin Makka sun zo ina sun zo garin Madina duk wanda ya hijira fa duke shi ta zama ganima daga kayi hijira da gonarka da wa kai har matanka da kabari duka sun zama ganima da diyanka sai Allah ce to ku tare wannan ku amshe shi sai ya zama to a kambacin abinda su kuma suka riƙe a can garin makanaku shi ne Allah ya ba da umarnin uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu an yi izini ga waɗanda aka zalunta akan su kare kansu saboda an zalunce su wa inna Allah ala nasrihim laqadir kuma lalle Allah mai iko ne akan ya ba su kariya to kaji asalin fara jihadi da ba da izinin da aka yi zalimtansu aka aka ce su mai da zalimcin da aka musu mana in mutum zalimce ka da yancin da za ka iramawa wajen za a sayyi'atin sayyi'atun islaha in mutum zalimce ka na irama kuma ka yahi mushi shehi to kaga shi ne asali abin da shahi abin da shahi jihadi sannan jihadin ne shi yake rike mutuncin musulunci bi mana kar ku zamanto kawai abin tattakawa yanzu ka dubin da ake tattaka musuluncin ake tattaka musulmai a duniya gaba daya ana ga musulmai ba kowa bane ba ana ga musulunci ba komai bane ba duk wani kaskanci da walakanci za tabbatar da shi akan musulmai me kai musulunci zuwa ga wannan halin rashin wannan jihadin nan tunda aka rushe daula islamiyya yanzu ka duba ga musulman duniya gaba daya babu wata ƙasa ɗaya wadda ita ce cibiyar addinin musulunci bi mana ita take wakiltar musulunci in ta yi magana dole kowane musulmi ya ɗa'a babu ga irin cakulkulun da yake cikin wanda suka ce su wasu musulunta sai a bujuro kaza abinda ba musuluncin ba ana kokarin tabbatar da cewa zama musuluncin to ba a ma gama kimtsawa ba mutane suka fahimci miye addinin na Allah to wace irin jihadi za a yi ba irin jihadin da za a yi a daular islamiyya da aka ta ƙarshe ita ce a daular al-islamiyya al-usmaniyya turkiyya wadda tun daga rushewanta wajejen yakin duniya na harko tun daga lokacin ba a taɓa samun kalma ɗewar take haɗa duniyar musulunci ba duk da ita ma ƙasa ce wadda an mata a yaga da yawa lokacin tana ma daular islam sai aka kawo rarrabuwa tsakanin musulmi aka zuba wannan sai ya ja ɓangaren shace daga wuri kaza zuwa wuri kaza ya huta wannan ya huta wannan ya huta har ta kai daular ake mata taken da arrajulul marid namiji marar lahiya namiji ne amma bai da lahiya da haka wannan jihadi mazalla ke cewa wa zarwata sanamihi ya ce aljihadu fi sabilillah bi ma'ana wanda tozon addinin musulunci tozon shi shine mi shine aljihadu fi sabilillah yin jihadi dan daukaka tafarkin Allah subhanahu wataala to iya daga cikin abubuwan da addini yayi bayani akai na abin da ya shahi kimtsawa saboda wannan jihadi mutazalla sallallahu alaihi wasallam ubangiji yake cewa anan Allah yake rantsuwa da kalan dawakin da ake kai hari da su ana kai hari ko suna gurnani da kukan ciki shine Allah ya ce wal adiyati dhabha sannan ina in muka lura anan zamu ga Allah ya rantse da waɗannan dawaki kamar yadda a wani wuri ubangiji subhanahu wataala ya rantse da rayuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace la'amruka innahum lafi sakratihim la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun la'amruka Allah yake cewa ina rantsuwa da rayuwarka ka duba darajar da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake da kimar da yake da fifikon da yake da ubangiji subhanahu wataala gaba daya yake rantsuwa da rayuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce innahum su waɗannan abokan jayayyar naka lafi sakaratihim suna cikin ɗimuwa suna cikin maye ya amahuna suna tafa gamniya ba sosai inda aka sa gaba ba da aka karye dame ka don sun karye ta ko sun maha kaza kaga ana Allah ya rantse da mi ya rantse da rayuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya rantse da waɗannan dawakin da suke aiki irin na addini a wannan wurin ne ce wal adiyati dhabha to rantsuwa ana rantsuwa da Allah ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut duk wanda zai yi rantsuwa ya rantse da Allah ko kuma ya ja dumbarin bakin shi ya rihe kare ya rantsuwa kai magana ana ko ka rantse da Allah ko kuma kai shiru ana cikin wata tahiyya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbai kawai duk wanda daga baki ce na rantse da kakana wanda ce na rantse da babana wanda ce na rantse da kakana na 17 ah manzo Allah ya aika dan shi la yace ku saurara inna allaha wa rasulahu yanhayanikum Allah da manzon shi suna hana ku an tahlifu bi abaikum akan ku rantsa da uwayenku kar wanda ya ƙara rantsa da kakan shi kar ka rantsa da kakanka kar ka rantsa da kowa man kana halifan duk wanda zai rantsuwa falyahlif billahi ya rantsa da Allah auliya su ko ya shiru kenan kaga babu takwaran kwatsa ko tarnatsa kuna makamancin wannan wannan duka rantsuwa ne irin na maguzanci wanda ma anzalallahu biha min sultan ko mutum ya hankali da su saboda suna iya taba imaninka to anan ubangiji subhanahu wataala ya rantse da wal'adiyati dhabha aya ta biyu sai ke ce falmuriyati hallau ƙarin bayani ne akan su waɗannan dawakin dawaki ne waɗanda suke kai hari qadhan suna kyasta wuta daga kohotonsu imana da suke buga kohotonsu lasiya ma'an sun ci karo da wani dutse faɗa maka ba ko tsakuwa za ka ga da suke kaftan ƙasa suna tahiya waɗannan dawakin har suna ƙyasta wuta a dalilin haka nan shi da Allah ke cewa falmuriyati falmuriyati qadaha imana suna ƙyasta wuta a lokacin da ya kasance suna suna gudu don saboda kai farmaki akan makiya na
فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا نعم ubangiji subhanahu wataala yake ƙara bayani dai akan su waɗannan dawakin yanzu an ce Allah yana rantsuwa da dawaki masu gudu suna kukan ciki da gurnani saboda kai hari sannan aya ta biyu suna gudu suna kyasta wuta da ƙohotonsu saboda irin ƙarhin da suke da da hamasa da hamzar da suke da wajen kai wannan harin sannan Allah ke cewa falmuriyati qadha falmuriyati qadha su waɗannan dawakin da iya daga cikin halinsu suna kai farmaki akan abin da ya shahi abakan gaba kuma suna fitar da falmuriyati qadha suna fitar da wuta daga jikin daga jikin kuwatansu sai ce falmughirati subha falmughirati subha suna kai farmaki akan abakan gaba sabahan mana a cikin jijjihi kenan a cikin sanyin sahiya za su kai hare-hare harin da za su kai kuma suna kai shi ne a cikin wannan kuzarin da Allah ya sauta su a cikin aya ta biyu falmughirati subha sai ce fa atharna bihi naqa'a sannan waɗannan dawakin fa'athar na bihi na ƙa'a in suka kai hari ga abakan gaban suna tayar da wata irin ƙura wurin zai turnike saboda irin hamzarin da suke da wajen kai hari fawasat na bihi jama'a kuma suna keta tsakiyan kahuran nan za su je tsakiyarsu su tayar musu da wani irin ƙura wanda wannan ƙuran kuma zai kawo dameji ga su waɗanda suke bakan gaban ne to wannan shine halin waɗannan dawaki yanda Allah subhanahu wataala ya wasafta su akan yanda suke kai hari to wannan bayanin da Allah ya yayi bayani akan abubuwan da su waɗancan mutane suke da a wancan lokacin yanzu mu kuma a yau banda abin da ya shahi dawakin duk da ba fasa aiki za a yi da shi ba amma kuma akwai irin kayan yaƙi irin na zamani iya da kyau ƙasashen musulmai ya zamanto a ce suna da tsare-tsare da karance-karance da kirkire-kirkiren da za su rika kirkira wa kansu makamman da za su iya yin yaƙi da su iya ɗaya daga cikin abin da duniya ko kuma kowace ƙasa take buga gaba da shi take buga ƙirji da shi abin da ake yi na mallakan makami mallakan soji wanda kuma ƙarshe a dukkan shekara sai kaga kowace ƙasa tana da wani rana guda wanda take hutowa a yi al-ma'arad al-maidani imana a zo a yi defile da ake yi yadda ake a 18 December a Nijar me yasa ake wannan ana yin shi saboda manuhi guda biyu manuwa ta farko i'ta'u thiqati lil adu bimana maqiyin afwan i'ta'u thiqati lil halif i'ta'u thiqa lil halif mutumin da kuka yi kawance da shi yanzu misali da ake yakan yan boko haram ai an yi kawance tsakanin Niger da Najeriya da Chadi da Kamaru wannan kasashen guda hudu ko to yanzu irin wannan defilin da ake yi ana yi ne saboda kasashen da kuka yi kawance da su akan yin aiki irin na soji saboda fuskantar wani matsala ka ba su nutsuwa su ji cewa a wannan kasar da muka yi da muka yi muke kawance da ita muka yi alliance da ita akan wannan aikin kasa ce mai karhi wannan abu na farko kenan manuwa ta farko manuwa ta biyu shine tahwiful adu ana yin wannan gwajin soji na ƙasa na ruwa na sama na wane ne da sauransu saboda a tsoratar da maƙiyi maƙiyinka ya ga cewa ashe kakin ba kan lasa ba ne ba to irin waɗannan abubuwan duka ya kamata masu imani su ba su kulawa a kai amma a yau mun wayi gari da ƙasashen mafi yawancin ƙasashen ma da muke ga su ne kusan gaba-gaba a harkar musulunci sai ka ga makamin su ma yi ake a basu yanzu ka duba irin cin mutunci da walaƙancin da amurka ta yi wa musulunci da musulmai a ƙasar iraki a lokacin da aka zo aka rate saddam hussein wai saboda wai ana tuhumar shi da cewa ya mallaki makamman nukiliya tuhuma mujarrad tuhuma ce kawai ake yi aka zo aka rate shugaban kasar a ƙasa ta musulmai kuma a ranar sallar layya wanda kai na maka nuni akan cin zarafi da cin mutuncin musulmcin da musulmai wai kuma ƙarshe aka ce a ai an gane kuskure ne ba abun ba haka nan bane ba an dake tsammani mama ila zalika an kashe shugabar shugaban ƙasa an jefa ta cikin halin yaƙi tana nan har a yanzu bata samu nutsuwan da take da ba a lokacin Saddam Hussein to iya da ke musulmai sai sai da maka makami sannan kuma sai an zo aiki da su sai su yi desactivan makamin daga can inda suke kusa irin shi ne ya faru da mu'ammar qaddafi rahimahullah kusa irin irin wannan ne imana an saida maka makamin makamin da ba kai kai shi ba makiyinka zai makami ya saida maka kana iya yaki da shi ba za ka iya ba kuma ba kamar irin na zamani kawai na'ura za a mallaka a jikin makamin da aka ba ko kuma asalin da aka yi shi ma dama a yi shi da wannan na'urai kuma muharrik in remote yana wajensu daga wani abu ya tashi sai su dezactivate makamman gaba daya ya za ka yi bayan da za ka yi shi sa akwai abin da kamar hankali bai amsa makiyinka ya ce shi zai maka makamin da kai za ka aiki da shi yes o in ba wani wata hikima ta ubangiji ba da aka wajibi ne a yi irin karance-karance da tsare-tsaren abin da ya shahi da za a mallaki irin makaman da za a iya aikin ya aiki aikin musulunci da su sannan kuma kasashen duniya suna kai kawo akan ya za a yi musulmai ya zama to an dora su a saman turban da maganar jihadi dama babu kuma yanzu maganar jihadi daga an ce jihadi a cikin zuciyar kowane musulmi namiji ko mace yaro ko babba daga an ce jihadi wani musulmin daga ya daga baki ca zai fitina ce wani zai ce ba daidai bane ba wani yana ga ayoyin da suke magana akan jihadi ma duka kamata a goge su yanda kasashen duniya suka shiga suka kai suka kawo suka lalata ma'anan abin da ake cewa jihadi a cikin musulunci yanzu tsakaninmu da Allah nan ƙasar libi da suke libya misali lokacin mu'ammar ƙasa ce tana zaune tana addinin ta gurgurun hali sha'abun libi ana lissawa shi a cikin shi ne mafi mafi mafi jin daɗin talaka a duniya aka ce a shugabancin da yake ba haka nan bane ba akwai kama kariya akwai wane ne babu demokradiyya ba a ba da dama a gidan mata masu zaman kansu ba babu gidajen giya babu wane ne ai bai kamata ba kaza kaza kaza wa ma'ila zalika aka taso karkashin jagorancin su faransa da su wane ne suka zo suka bigi kasar suka kashe shugaban suka jeho kasar cikin fauda abin da ake cewa fauda shine hayaniya aka jeho kasar cikin hayaniya hayaniyan da an ma rasa kasa tantance wane ne shugaban kawai in kai ƙarfi kana ka koma wannan gehen kawai sai ka kawo gwamnatinka kuma ƙasashen duniyar da ƙasa tana zaune lahiya lau waye halatta musu wannan tsarin su na demokuraɗiyya wai me yasa za a bige saboda ƙasar batta tsarin demokuraɗiyya abin da nake so mu gane anan mu fahimci jihadin da Allah ya shar'anta da ƙasa da sama da abin da ke cikinsu duka nashi ne mulkin shi ne kayan shi ne abin da ya ga dama zai da su ba wani wanda yake da daidai da ƙwayar zarra ina rana an ta haska abin da za ka gani ɗiyar rana daidai da ɗiyar rana a duniya kaf babu wanda ya mallaki ko ɗaya kai kai ma a karan kanka mallakan shi ne sai ce ga tsarin da nake so ku zauna a kai ga shari'ar da nake so ku yi ga bautar da za ku yi ɗiyan adam suka iya suka yi mursisi suke zamne kai ba ma wannan ba aka ce a ba a yarda ba na allah duka ba haka nan ba ne ba mu yanzu mu ne muka san yadda 21 cycle yake karni na 21 mu ne muka kamata mu tsara ma kanmu yadda ya kamata mu rayu ya za mu ɗauko wani tsohon tsari mu ce za mu tai da shi aka zo aka rubuta abin da aka rubuta wannan abin da ɗan adam ya rubuta ɗan adam ɗin ma arne arnan ma ƙazami daga cikin arnan suka rurrubuta wai shi ne tsarin da dole duniya ta tai a kai wanda ya ce ba ya ta yi a kai ba kuma hesu yaƙe shi ba su suka halicce ka ba ƙasa ba tasu bace ba sama ba nasu bane ba ruwa ba nasu bane ba itace ba nasu bane ba babu abin da yake nasu ne amma suka tashi suka yaƙi duniya wani irin zalunci kai wani zalunci babu babu zaluncin da ya kai wani zaluncin kawai ka zo ka ƙirƙiri wani tsari ka ce dole ƙasashen duniya sun ta a saman shi yanzu hatta da yaƙin da aka ce an yi yaƙin ruwan sanyi da aka yi tsakanin ƙasashen tsakanin rasha da ita da amurka bayan da aka kare yakin duniya na biyu daga shekara ta 1945 zuwa 1991 duka cacan bakin da aka yi da cece kucin da aka yi ta yi duka kowa so yake wai dole sai an yi tsare shi kai kuma duniya ba taka ba yadda kai kake so kara haka wanda ke so rayu yadda kake da tsarin ka ni ma haka nake da tsari na ba dole bane tsari na kai sai ka tai akai ko kuma tsarin ka ni na tai a saman shi to haka haka za ka ga duniya tana ta a cikin irin wannan zalunci shi yasa magana ta jahiliya fa har a yanzu a cikin ta ake magana ta jahiliya in dai game da manyan kasashen duniya ne har yanzu a cikin jahiliya ake tunda system din da ba ku so tsarin da ba ku so abinda ba ku ji ba ku gani ba za a zo a kakaba muku a ce kuma dole sai kun yi aiki da shi daga ciki akwai tsarin na demokradiyya yanzu yau aka ce ana za a zaɓi shugaban ƙasa a Niger misali kace ka hoto a matsayin dan takara amma kai zaka yi aiki da wani tsari na daban ba tsarin demokradiya ba misali ba ma tsarin Allah ba zaka aiki da shi amma kace a kai baka tsaya tai akan tsarin demokradiya ko takara ka ba a valide a yarda ka tsaya ba za a yarda ba yanzu duk wanda yazo tsaya cewa yake zan tahi akan tsari na demokradiya tsarin demokradiya ta kuma demokradiyyar nan wulidat hadisan an aihe ta ba da jimawa ba wasu mutane suka zauna suka suka kirkire ta suka halicce ta suka aheta suka zuwa mutane tsarin da wai ga irin yanda ake so ku tai akai ba a so ku yi kaza ba a so kaza ba a so ku yi kaza ya daga cikin mafi muhimmancin tsarin demokradiyya shine harakan da ya shahi al-intikhabat zabe talakai zabe wanda yake ga ya zama tumshi a matsayin shugaba sai aka ga uwa da uba da kaka ta demokradiyya a duniya misali kace Amurka ko zaben da aka yi na Trump da aka aka aka ambata sakamako mutane suka wuto suka rika zanga zanga ba abinda suka zaba bane aka ba su idan ba a yi zabe tsarkakakke ba a Amurka a yayin duniya zai zabe zai tsarkakakke hayanin banza ne dai ga da maka system ne wanda yake fashin bi mana system ne wanda yake ba ba a cin nasara da shi wani sai ya kutse sai ya sauyi alƙalmin na zaben gaba daya kuma a hudu wani abu daban kuma babban dalilin da yake maka nuni akan ba su suka zaɓe shi ba kasan manda ɗaya ta yi ita ma ɗaya da kyar ana ha maza ha mata tukun ya ƙare ta yanzu ana nan ana tsare-tsaren za a goge sunan shi daga cikin shugabannin da suka yi suka yi takara suka yi shugabancin ƙasar amurka to kaga wanda kai na maka nuni akan cewa tsarin ɗadan bakka da hankalin da zaka yi tsara maka kanka rayuwa baka isa ba in ma kace zaka yi kuma ƙarya ne kake ma kanka in ma kace za ka yi kuma nadama ce za ta biyo baya sai ka kai karshe sai ka rita nadama akan cewa ya akai kaza akai kaza akai kaza kuma alhali lokaci ya riga ya wuce shi ubangijin da ya halicce ka ya san kai wane ne yanzu awur suke cikin jikinka ma kai baka san ba su mine da su mine ne wanda ya halicce ka ya san wane ne kai horin sani ya san gobenka ya san jibinka ya san satinka mai zauwa ya san wata mai zauwa ya san shekara mai zauwa ya san rayuwarka gaba ɗaya tun daga aƙin ta hazzad ya ce wani rayu a kan tsari kaza don allah wace ni'ima ta kai wannan ni'imar amma halaukanu ya aƙilun inda ɗan adam zai hankalta babu tsarin da ya kai wannan kamar misali yanzu a ce daga nan na bi hanya misali na ta yi tanut duwansu ƙalubalen suke saman wannan hanya misali na san su sai ka tashi tahiya ko kika tashi tahiya ke race miki wacce hanyar nan akwai kaza a waje kaza aka je ai evitan shi aka je waje kaza ai evitan kaza aka je waje kaza ai hankali da kaza in dai kai mai hankali ne ke mai hankali ce zaki amfani da wani aikin ko ba za shawara ko ba zaki aiki da shi ba zaki aiki da shi walillahi almasalul a'la alima ma kana wa ma sayakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakun ya san abin da aka yi da abin da ake yi da abin da za a gaba da abin da ma ba za a yi ba inda zai faru ya san da zai faru kuma ɗadar sai ce a Allah bai iya ba shi shi ne iya Allah kiyaye shi sa Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya ambata mana haka sai ce innal insana na'am innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dhalika lashahid شديد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير bayan ubangiji subhanahu wata'ala ya mana bayani akan abin da ya shahi wani salo ko wani kala daga cikin kalaluwa abin da ya shahi kayan yakin da ya kamata musulmi su yi tanadi a kai sai Allah ke cewa innal insana shi waɗan adam da kake gani li rabbihi game da bin ubangijin shi lakanud ya kasance ta kadari ne tsagera ne baya jin magana nan ay tubi al'insanu ala kufranin ni'ma ɗan adam yana da ɗabi'a ta kafirce wa ni'imar Allah abdullahi ɗan abbas yake cewa lakanud ya ce lakafurun jahudun li ni'amillahi alaihi shi ɗan adam da kake gani mai butulu ne mai jayayya game da ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata a gare shi ko kuma Allah ya a gare shi alhassanul basir yake cewa ma'anar lakanud yake cewa yadhkurul masa'iba wa yansan ni'am dan adam yana ambata musiba daga ya shiga cikin matsala to kowa shiga uku daga ta shiga matsala kowa ya shiga uku duk inda ta zauna jaje take tana kai kukan Allah zuwa ga bayan Allah wallahi kaza ya faru wallahi kaza ya faru ai kaza ma babu kaza ai kaza kaza kaza kar dan adam ya cika kai kukan ubangiji shi wajen bayin shi dan adam da kake gani ba wani abin da zai iya maka ba abin da zai iya maka ba hana ka kai jaje ba idan musiba ta same ka amma kare zama wani abu na terere ko kuma duk inda ka tsaya ka rahaba jama'a ne yanzu wani da abu kaza ya same ni da baya halatta yazkurul masa'ib dan adam zaka same shi yana ambata musiba amma wa yansan ni'am sai mance da ni'imar Allah mishi idan yana jin daɗi harkoki suna tahiya normal yana samun dukiya lahiyar shi laube da matsalar kaza to baya so ma ku fahimci hanyar da yake samu eh amma daga abubuwa sun iya in misali ɗan kasuwa ne kasuwanci yana tahiya yadda ya kamata to masha Allah ba matsala amma daga ran da ya tahi bai ciniki ba ko kuma aka yi wasu 'yan watanni abubuwa sai ga suna ɗan ja baya ko kuma sun ɗan tsaya subhanallah in ya fara jaje shi Allah ke cewa innal insana khuliqa halu'a innal insana khuliqa halu'a idza massahu idza massahu ash-sharru jazu'a wa idza massahu al-khayru manu'a إلا المصلين ubangiji subhanahu wataala yake ta innal insana dan adam da kake gani khuliqa halu'a an halicce shi mai nuna halin butulci mana yana da zirhin ciki idza masahu sharru idan wani abu na sharri ya same shi jazu'a sai ya taraki wallahi abubuwan nan sun iya kasuwancin bayya tahiya in aikin ne a ce aikin baya yi matsaloli wane ne wane ne ga abubuwa da dama adam ya ta shaje idan masau sharru hakina amma ba idan masau alkhairu manu'a in alheri ya same shi kuma manu'an sai ka same shi yana mai boyewa ya tasattar yani yana yana kakkarewa saboda kar ma mutane su gane abin ya yake ciki amma daga matsala ta samu sai ya dame ku da bambami ya ta jaje wallahi kasuwan nan ta iya amma lokacin da yake cin riba ba bai ce muku kai alhamdulillah kasuwan nan ta yi wallahi cikin satin nan riban miliyan kaza na samu a babu wannan sai dai in ba daɗin ne zo ya dame ku da surutu sannan ɗan uwa musulmi mutum mai imani ya kiyaye yawan jaje yawan jaje bai da kamar kar ka zamanto mai yawan maimaita abinda Allah subhanahu wataala ya jarrabe ka da shi kuma jarrabawa ce jarrabawa nan kuma ana buƙatar jurewa an ka jure Allah ya raba ka da matsalar sannan kuma Allah ya ƙara maka daraja kuma Allah ya sa rayuwarka ta zama to nagartacciyar rayuwa ce amma daga lokacin da ya zama to jaje ne aikin ki kawai duk inda kika zauna jaje kike to wallahi Allah sai ya barka da wannan jajan hakka mutu ba za ka ga abin da kake so ba sai Allah ke ce illal musallin wannan wa ɗabi'a ce ta mutanen da ba sa kula da sallah yadda ya kamata mutanen da za su riƙa kai kukansu wajen mutane su mance Allah subhanahu wata'ala alhali Allah ya ambata mana wa in yamsaska Allah bi dhurrin fala kashifa lahu wa in yamsaska Allah bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala بفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم ubangiji subhanahu wataala yake cewa in yamsaska Allahu bi dhurri idan Allah subhanahu wataala ya kadarta maka wani abu na ba dadi ya same ka wani ba dadi ya same ki fala kashifa lahu illa hu wallahi duniya kab su haɗu ba su isa su yaye miki wannan matsala ba in ba Allah subhanahu wata'ala ba ki gama jajenki ki gama duk abin da zaki ki gama zuwa wajen ɗan tsubbun da wajen bokaye ba abin da zai tabbata sai abin da Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da shi kuma abin da bai tabbatar da shi ba duniya gaba ɗaya ba maganar Nijar ba ko kuma wata maganar da magaran a ba da magaran ba ba Nijar ba ba kasashen Afirka ba ba kasashen Aziya ba ko kuma America ko wani makamancin wannan duniya gaba ɗaya da ruwanta da sararinta mutanen da aljannu da dabbobi da duwatsu da itace da duk wata halitta da Allah ya zuba su haɗu wallahi ba su isa su yaye maka matsalan da kake ciki ba in ba Allah subhanahu wata'ala ba shi yasa duk mutumin da ya ɗauki bukatun shi ya zuba akan wani ya mance Allah to Allah sai mance da shi babu Allah a cikin harka ka kai da wani ka dogara Allah ya kyale ka da shi a zuba a gani Allah ya kyale ka da shi manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa ɗaya daga cikin sahabbai yace ka sani cewa law ijtama'atil umma ala an yanfa'uka bi shay idan al'ummar duniya gaba ɗaya za su haɗu akan su amfanar da kai da wani abu ba za su iya amfanar da kai da komi ba illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak sai da abinda Allah ya riga ya rubuta cewa wacce ƴar wani za ta samu kaza wannan abinda Allah ya kadarta zaki samu zaki samu in kuma kika rasa shi ba wanda ya isa ya kawo miki wannan abu kowane ne tsubbu nawa aka yi dubunnai nawa aka yi ba tasirin da yi wajen bokan nawa aka ta yi bukatar ba ta biya ba sannan idan bukatar ta biya kuma to almusibatu a azam musibar ta girma saboda a nan kuma me ake cewa ƙofar rago ne aka miki shigo-shigo ba zirhi kina shigowa Allah zai miki zai miki zai miki talala wa umli lahum inna kaidi matin mana a ruka nuna maka mutum zai rika aikata abinda ba daidai ba kuma rayuwar tana kyau a duniyance a gabe da matsala bai da kaza bai da kaza wallahi wannan kuma karshen halaka ne kenan ba za ka ma shiga cikin wata matsala baranta naka gane cewa a abin nan da nake Allah baya san shi a Allah ya kyale ka to haka in abu Allah ya kadarta maka wani alheri ba wanda isai hana Allah ya kadarta zaka samu ba wanda isai hana sannan kuma haka wa in ijtama'at ala an yanfa'ala an yadurruka bi shay'in a ce duniya za ta haɗu akan ta cutar da kai da wani abu lan yadurruka bi shay'in illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayk rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf manzala yake cewa idan Allah ya kadarta maka wani abu na cutarwa to wannan abu ba wanda isai hana wani abu ya same ka ba wanda isai hana ka ga misali a cewa ne ai a gidansu akwai hali a bashi jarin kaza a bashi ya lalata a bashi ya lalata ayi ayi famin gaba ɗaya ta gashi kawai an yi an yi abin ya gagara Allah bai kadarta mushi zai yi ba a wannan lokacin la'alla sai zuwa gaba ko kuma Allah bai sa rabon shi a ciki ba ko kuma a ce yo hanyar arziki wane wace iri ce ba a mushi ba haka nan ne ko kuma sai an sa kana cikin kuma Allah sai ya kawo wani abin da zai kauce ka daga saman abin saboda Allah bai tsara ka daga cikin za su samu abin ba ta ka dogara ga Allah in ka samu Allah ne in baka samu Allah ne alheri ne kamar Allah godiya sabanin shi ne ka koma ga Allah kuma Allah shi zai warware maka duk matsalar da ka shiga ba wanda ya isa ya warware maka ita in ba Allah ba akwai wata magana da wani yake maimaitawa mutum ne wanda Allah ya bashi aiki haka mutane kuma irin rayuwa da aka sani ta yau lasiyama irin ɗabi'u da hali na rashin aiki a yau da muke fama da shi mana kowa ya zamana maktufil aidi ya yi kura zai libra ya zamana ya rike hannayen shi ba zai tashi aiki ba a dalilin haka za ka rika ilga fadodi a cikin misali mu ɗauki garin da muke rayuwa a ciki kuma garin mahallau ka raba shi ka ɗauki wasu anguwanni abin ya hi kazamcewa yanzu daga nan akwai wanda za ka lissafa misali daga nan bakin masallacin da kankatai station na gari wallah sai ka samu fada talatin da wani abu a wasu suna nan a garin nan tsabagen ba a saman mai ake ba a saman mai ake su kai ba kasuwanci kake ba kai ba karatu kake ba kai kawai ka rasa mutum mai yake nema a cikin duniya kuma a irin haka sallah ma sai an tada zai ta yi ba abin da yake wa akai matakin da matasa za su rika wanke kaga an sai kudi kudi za a sai kujera wai kujeru ne wannan kawai na zama ne kai wace maka ana zama a duniya ko Allah ya ce ka dan ka zauna ne ha laraba suna da wani karin magana suke cewa ita'ab li Allah tata'ab ita'ab ka gaji li Allah tata'ab saboda kar ka gaji ai wannan ko a Hausa ya fito ka yi aikin da za ka gaji saboda ka kare mutuncinka saboda karka gaji a gaba tsuha yana zo maka rayuwa tana karewa yau ne yana karun maka in yaro ɗan ƙararrabe kana tsammanin kai yanzu uruciya baka da matsalan komi in kana dala arba'in a cikin aljihunka ya ishe ka ai rayuwar gaba take rana hutowa take tana fada kuma tahiya take da kai ba tsaye kake a waje guda ba za a waye gari dole kana so kai aure in ka aura dole akwai abin da za ka ba ta ci dole akwai da za ka ajiye ta dole ka mata tufahi dole ka kula da lahiyanta dole ka kula dole dole ga sanan uwayenka rayuwarsu ƙara gaba take rauni suke ƙare yauninsu yana ikomo wa kanka gaba ɗaya kai yanzu kake da lokacin da za ka zauna ga addininka nan ba irin hidimar da ake mushi ba irin hidimar da ake mushi sai ɗan abin da ba za a rasa ba to kaga zancen ka zauna fada ai bai taso ba ya zama to kawai sana'a ka bin inuwa ne ku ne 'yan kashe wando bi ma'ana kuna zaune a inuwa sahi inuwa marece inuwa wane ne haka rayuwar taku za ta kawai banda tsegumi da gulman maki da kormoto da sakarci da rashin sanin ake a cikin rayuwa ba abin da kuke yi me amfanin zaman da za ka yi ka zauna tun da sahi tunkur ba aikin wari ba aikin baki ba aikin duniya ba aikin lahira ka tashi ka nemi aikin da za ka yi komin karance shi sana'a komin karantanta ka nema ka roƙi Allah sanya mata albarka mutum nawa daga cikin mutanen da suka suka kuɗi a garin nan aka rika ambata su in aka haɗi maka jarin da suka fara da shi bita kare karya ba shi al'amru lillah al'amarin wadata da kake ganin Allah ne dan abin da zaka iya ka tashi kai sauran aikin da Allah ne bar mushi amma a zo a zauna kai bakka da uwarka batta da babanka bayyada kakanka bayyada kanninka basu da yayinka basu da wane ne kawai haka kuma ya zama to kawai ko garin ta kama baka bari me amfanin zaman ka kana kallo da idan ka kaskanci ya cin maka a cikin rayuwa ko kuma misali Allah ke a ce ga ma'aifiyarka tana buƙatar battar lahiya tana buƙatar aiki kaza dole sai mata aiki kaza an zuba kuɗi kaza kuma kai ga ka a raye me an wani rayuwarka baka tashi kai irin aikin da zaka iya samun waɗannan abubuwa duka tanadin su ake tanadin su ake kai nemi aikin da zaka yi saboda bukata ta rayuwa in ta zo ko taka ko ta wani wanda yake dole ka mushi uwayenka ne kanninka ne yayinka ne ɗiyanka ne a wasu al'umma ne wanda Allah haɗa kuke rayuwa tare da soje guda dole ka tashi ka nema manzala sallallahu alaihi ya kwadaitar da al'ummar nan akan su tashi su aiki ba al'umma bace ba al'umma bace wanda aka ce kawai kowa zai zauna to ɗabi'an da muke kai wajibi ne mu sake shi wajibi ne mu sake shi idan muna so mu ga rayuwarmu ta duniya ta yi kyau sannan kuma gobe iyawu mu shi ma yayi kyau to wannan mutumin mutane suke zuwa suna kowa an yi zuwa ne bukatar shi kaza wane bukatar shi kaza wane bukatar shi kaza sai ce ku tsaya ku ji shi ho raba raba bawa da matsala sai Allah kuma haka nan ne ba wanda ya sai raba ka da matsala sai Allah duk yanda wani yake ɗaukowa ya baka ba zai iya biya maka bukatunka ba in ba ubangiji subhanahu wataala ba yau za ka samu kusan anguwa ɗaya ko anguwa biyu gaba ɗaya kowa mutum guda yake kallo to rayuwa ta yi haka Allah kiyaye iya daga cikin abin da ya sa hatta da aikin gwamnatin da mutane suke shiga suna sace-sace wasu lokuta wasu daga ciki irin waɗannan matsalolin da ka samu aiki yanzu misali yanzu ba sabon gwamnati aka kafa ba daga an yi nomin ka wani abu mutane daga nan za su rika wanke rigar suna zuwa nyame suna maka barka suna dawowa yau barka me za ku wani kuma ya kaura daga yau daga an ce deke ya hutu an yi nomin wani matsayi kaza to shi kuma shi ke nan zaman shi a damagaram ya kare tattara ka ina shi ina shi zai yi gaba kawai gidan wannan mutum zai ta yi zauna don allah ka je gidaje irin waɗannan mutane ka ga tilin al'ummar za ka iske abin ta kai ce ku ba karatu kuke ba ku ba kuɗi kuke ne ku ba wata harka kuke jira ba haka ko kawai mutum sai ya ɗauki ƙawa ya je wani gida kawai ya meƙe ya meƙe ƙawa ya zauna kawai a riƙa dawa mishi to sahi da murci saboda tsabagen bi da ta kai ce kai ba karatu kake ba kai ba neman kuɗi kake ba kai ba ci akai ba wani tsaya a kowane aiki kaza da ake neman a samu ka a kawo dosiyanka a zo ana jiran kaza haka kawai hawa jama'a to ka je gidaje misali yau a ce wani minister ne kai ba minister ba a ce ma wani deputy ne ya ci ka je ka kattai za ka iske a gidan mutum a zaune ana girki tuwon sahi daban tuwon rana daban kuma shi ma idan dama mafi yawancin mutanen mu na wajen kusa da wannan matsalar sai ka ga mutum ya ɗoki yaro maimakin ya sa yaron ya yi karatun da yaron zai iya zamantowa wani abu a gaba ya taimaki rayuwar shi a sai aji ka a gidan shi ka rika wanke mai mota an ya zo ya tsaya ko shi ko matar shi ko ɗan shi fififif ka buɗe musu kowa su shigo su jera mototun su an sa ya ta yi da asuba ka tashi ka wanke su a baka kuɗin shayi a sai a maka tele shi kenan in abincin rana ya kaje ka ɗoka in da ya kaje ka ɗoka haka sai ka ga yaro ya shekara talatin a gidan mutum wani irin rashin takaici ne wannan in shi yaro ne mai san da aka sa gaba kai ayu da hankalinka to Allah kiyaye duka waɗannan matsaloli ne wanda muna fama da su Allah dai mana tawfiki al-Hasan al-Basri yake cewa yadhkuru al-masa'ib wa yansal an-ni'am adam yana tuna yana yana yana ambatan musiba da ta same shi amma kuma wa yansa ni'am sai ya rika mance ni'imomin da Allah subhanahu wataala ya gare shi yayi a gare shi Allah yake cewa innal insana kaga kalan dan adam li rabbihi game da ubangijin shi lakanut lalle mai tsaurin kai ne mai hali mai nuna halin butulci ne ko kuma ka ce tsagera ne ko ka ce takadari ne shi yasa Allah subhanahu wataala bayan ya ambaci yanda ya halicci dan adam ya halicci ni'imomin da ya mai ya halicci yayi kaza yayi kaza yayi kaza sai ce innal insana li rabbih yake ce qutilal insanu ma akfara qutilal insan Allah ce Allah an ci irin dan adam ma akfarahu wai miye kike takama da shi yasa kika saba ma Allah subhanahu wataala miye naki miye kike da miye kika mallaka har kike jin cewa zaki yin hutu na hutu da Allah subhanahu wataala qutilal insanu ma akfarahu ba abin da ya kai da butulci ba abin da ke da kafircewa Allah subhanahu ta'ala. yanzu bayan Allah ya ce innal insana li rabbihi lakanud sai ce wa innahu li hubbil khair dan adam wa innahu ala zalika la shahid wa innahu ala zalika la shahid to kuma lalle tabbas wa innahu ala zalika anan ala zalika anan ana nihin ubangiji subhanahu wataala wa innahu ad-damiru yarji'u ila Allah subhanahu wataala ay wa inna Allah azza wa jalla ala zalika min ibni adama la shahidu lalle Allah mai cikakken shaida ne akan cewa halin dan adam lakanud ne iya da kafircewa ni'imar Allah iya da butulci Allah maka ni'imar gani ka kalli abin da Allah haramta Allah maka ni'imar ji ka kalli abin da Allah ya hana ya hana aji Allah maka ni'imar kawahuwa ka taka ta inda ya haramta Allah maka ni'imar kuɗi ka gayyato abin da Allah ya haramta ga sanan abubuwa da yawa kai imagine mana kai ka sawwara ka gani ga sanan ni'imar Allah ce akan ka amma kuma ka butulce to Allah la shahidun mai bada shaida ne akan haka Al-Hasan al-Basri yake cewa da shi da Qatada da Muhammad ibn Ka'ab yake cewa wa innahu lalle shi in ka gada maka cewa inna lalle shi ubangiji game da aikin dan adam Allah mai bada shaida ne ko kuma akan butulcin da dalami yake yi Allah mai bada shaida ne ko kuma ka cewa innal insana la shahidun ala nafsihi bima yasnau dan adam shi da kanshi zai ba kanshi da kanshi shaida akan abin da yake aikatawa a gobe kiyama ko za a je gobe kiyama gabar da aka aikata aikin da ta rika cewa lalle Allah ni aka da ni aka taba Allah da ni aka aka kaza da ni aka taka aka tahi da ni aka kaza da aka kaza وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء
وهو خلقكم أول وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون
ubangiji subhanahu wataala yake cewa halin kahore a gobe kiyama kawai ba su tantance ba sai su ji gaban suna magana sai kafa ta yi magana hannu ya yi magana wane ne ya yi magana kowace gaba ya ta yi magana sai su ce wa lijuludihim lima shahidtum alaina me yasa kuka shaida a kanmu sai su ce an taqana Allahu allazi an taqa kulla shay' Allah da ya ba kowane abu daman furuci shi ba mu daman furucin yin magana bakinka yanzu ka ɗauki kurma da baya magana ko kuma bebe yake cakowa wanda baya magana ne ai iya da baki kuma iya da halishi amma kaɗawan halishin shi da buɗewan bakin shi da irin haɗuwan da za su yi da sautin da zai fito wannan abin ne Allah subhanahu wataala bai kadarta shi sautin zai fito ba bakin iyada halishin iyada komin iyada amma abubuwa da suke haduwa su kadu wannan sautin ya huto shi da abinda Allah bai bashi ba da ka dada mai gode wa Allah subhanahu wataala to kaga anan yake cewa innal insana wa innal insana kuma lalle dadam la shahidun zai ma kanshi da kanshi shaida kenan wa innahu ala zalika la shahid lalle Allah mai shaida ne akan abinda dadam yake aikata wa na butulci ko kuma kace shi dan adam din zai ma kanshi da kanshi shaida a gobe kiyama gaban shi su ta magana da mu akai kaza da mu akai kaza sai Allah yake cewa wa innahu li hubbil khair kuma shi dan adam din da kake gani li hubbil khair la shadid lalle iya da tsananin son alheri lalle iya da tsananin son alheri malaman tafsiri suke cewa li hubbil khairi ai yana da tsananin son almalu kudi dukiya wasu daga cikin malamai suke cewa dukkan wani abin da zai iya tsayawa a matsayin alheri shine abin da Allah subhanahu wataala yake nihi da shi anan wa innahu li hubbil khairi lalle da adam mai son mai tsananin son alheri ne manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa jubilatul qulub ala hubbi man ahsana ilaiha afwan ba hadisi bane ba magana ce haka an dabi an tar da zuciyar dan adam akan akan son wanda yake kyautatawa zuwa gare ta wa bughdi man asaa ilaiha sannan kuma ta kyamaci wanda yake murnawa zuwa gare ta anan babban magana tana takaita ne akan abin da ya shahi almal dukiya dan adam an zarge shi akan son dukiya duk da ce Allah ya dabi an tar da zuciyar dan adam akan son dukiya son dukiya kare sa ka bar hanyar Allah ka bar hanyar Allah saboda ka samu kuɗi ko kuma ka bar hanyar Allah wajen kashe wannan kuɗin wannan shine abin zargi ka yi cinikayya na haramun mu'amala ta riba da sauransu saboda ka samu kuɗi wannan shine abin da aka zargi da bakai ko kuma ya samu ka zamanto ka samu kuɗin ta hanyar da ya halatta amma kuma dukiyar bakka iya kashe ta mana sai dai kai ta tara tara kamar da sura ta gabata ta yi magana ko kuma aka tashi kashewa za a kashe ta a cikin hayaniya makada mawaka 'yan balo 'yan kokowa 'yan wane ne kawai dai shirme ya zama ta duki ana ake zuba ta to duka za a bada jawabi akan wannan Allah kiyaye wa innahu li hubbil khair la shadid lalle uba lalle wa innahu li hubbil khair la shadid adam yana da tsananin son alheri tsananin son alheri anan kuma wa innahu wannan ha'ud damir in tana komawa ne zuwa ga dan adam yace min ghairi khilafin babu wani sabani tsakanin malaman tafsiri abinda ake ni anan kawai dan adam yana da tsananin bala'in son alheri wannan son alheri yake hallakar da yawa a wajen neman alherin nan bahaushe yake cewa duk mutumin da ya hau motar kwadai zai sabka a tashar walakanci sosai duk mutumin da yake makwadaici mai zalama da hadama to wannan mutumin ku ba yanda za a yi rabu da walakanci da kaskanci za a je a yi wani abin da zai kaskanta ya walakanta akan wani abin da bai takara karya ba da zai samu da aka adam ya kada ɗabi'antar da kanshi akan hali na kwaɗayi da zalama da haɗama da sauran lafuzza makamantan wannan kenan shi ne Allah ke cewa innahu li hubbil khairi la shadid lalle adam yana da yana da tsananin son abin da ya shahi alheri sai Allah ya ce afala ya'lam idza bu'thira ma fil qubur ina ga wannan ayoyi bayanin su iya da iya da dan tsawo sannan kuma lokacin ya zo ƙarshe ina ganin ya kamata insha Allah ta'ala mu dakata gobe sai mu tashi a fala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur ayata tara a cikin suratul adiyat ubangiji subhanahu wata'ala ya karantar da mu ya shirye da mu karantarwar da ya ku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ita Allah madaukakin sarki ya shirye da mu ya shirye da zuriyar mu Allah madaukakin sarki ya biya mana bukatun mu na alheri gaba daya wannan wata da muke azumta Allah subhanahu wata'ala ya sanya mu daga cikin waɗanda za a yantar da su a cikin wannan wata azumin da muke da karatun da muke da sauran abubuwa da ake na alheri Allah subhanahu wataala ya amsa mana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah